بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sura da mutu cikin suratul mujadala yau muna rana ta litinin ashirin da wata na ramadan jira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi da goma a ainihin da tara da wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إن الذين يحادون الله ورسوله kaga waɗanda suke sabawa Allah suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika fil adallin Allah ta'ala ce waɗanda suna cikin kaskantattun duniyar lahira shi yasa sabo musiba ne sabo bala'i Allah kare mu domin yana sa bawa ya kaskanta duniyar lahira inda ba a samu abuwa daga Allah ba. Katar Allahu la agaliban na ana wa rusuli. Allah ya rubuta ya wajabta cewar lalle ce ni zan ci galaba da ni da manzanina. Idan Allah ta'ala ce galaba shi zai ci da manzanninsa, to wannan yana nihi har zuwa tashin alƙiyama matukar bayansa mummunai suna tsaye akan abin da manzannin suka zo da shi. to su ma za su ci nasara domin waɗanda suke fiye da manzanni a kan abin da manzannin suka zo da shi to abin da Allah ta'ala yi alkawari ga manzannin su haka za su samu kinan nasara ta Allah ce da manzanninsa da bayan sa mu'minai inna Allah qawiyyun Allah mai karfi ne wanda ba wanda zai rinjaye shi duk wani abu da kake gani a saman doron ƙasa ya kai komai a wurin Allah ba azizin Allah mabuwayi ba wanda ya gagare shi innal ladina la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu Allah ce ba za ka taɓa ɗaya zamu ba ma'ana ba za ka taɓa samu ba ga mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira in dai mutum ya yi imani da Allah na lahira to ba za ka samu wannan mutum ba yana ƙauna ko yana son wanda ya saba Allah da manzo ko kuwa ɗaya ba da suke shi kuma wannan shi ne ake cewa alwala walbara wanda yana cikin ƙa'ida ta addini mutum baya zama musulmi original sai ya samu alwala walbara menene alwala walbara shine kaso dukkan musulmi duk inda suke a faɗin duniya in da ya ce wannan musulmi ne in ina yake a duniya ɗan uwanka shi yasa da harkar musulunci ɗan uwa na musulunci har gado ake sai daga baya ne aka soke wannan gado sai ɗan uwa na musulunci da na jini amma shi na musulunci har yau yana nan idan aka ce wannan ɗa ne wannan uba ne ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi to babu gado tsakaninsu amma ina akwai musulunci kuma aka samu ɗan uwa ta kato wani sai a yi gado amma da da wannan al'amari inda akwai musulunci ko babu ɗan uwa ta gado ake sai Allah ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah daga lokacin da gado da wani ɗan uwa ne amma ɗan uwa musulmi kenan wani yana nuna mu in dai mutum ya yi imani da Allah da Allah yana to bai san kafiri to me za ka shi mutumin da zaba Allah ya zaba manzon Allah mutumin da yake kin Allah da manzo kai kana son Allah ka so shi me zai baka in ka so shi ma ba wani tsiya ba kafiri da bai da kima gurin Allah shi yasa son wani wanda ya saba wa Allah da manzo wani lokaci zai kai mutum zuwa ga munafici domin sifa ce ta munafukai kaunar wanda suka saba Allah da manzo to sai dai hadarin a yau yana da yawa domin al'umma ta musulmi masu yawa suna ƙaunar waɗanda suka saba Allah da manzo ba su da iyaka musamman abin da ta cikin a cikin matasa wanda su suka fi yawa cikin al'umma yanzu ma za ka samu matashi yana ƙaunar wani ɗan wasa ko yana ƙaunar wani mawaƙi ko yana ƙaunar wani ɗan ko dambe ko wani abu ya kamata haka kuma alhali kafiri musamman a yau itira a kan yan baro kaga mutum ya sayi iga shi saboda tsabar kaunar shi mai sunan shi wani ma ya sa kan sunan dan bara ga ubangi ya sa mai suna na musulunci amma ya canza ya sa sunan dan bara har akwai wanda in ba shi da lafiya ake azumi ya raina mishi addu'a saboda da azumin ka da addu'a duka Allah ya rasu saboda haka wannan ya saba Allah ya saba manzan Allah kuma kai kake kaunar shi kuma in ya yi samu matsala ko rashin lafiya ya rika bakin ciki idan an sai shi da tsada ya rika murna yana ce an sai dan kwallon mu da tsada ko nawa aka aiko mishi wanda ya ke tabe Allah kare mutumin da magamin ka da shi makiyinka wallahi wannan yan wasa da kuke ganin su kafiran nan wani inda ya san musulmi yana kaunar shi wallahi sai bisa abin saboda don ya bakanta maka ne sun mutu a fili sun bayyana duk duniya ba su da makiya kamar musulmi amma har a yau musulmi da yawa suna nan suna ƙaunar wa'annan arna to wallahi yan uwa musulmi mutum baya zuwa musulmi na gari sai ya ƙi dukkan kafir ya so dukkan mumin Allah ya yabi annabi Ibrahim baban annabawa alaihi salatu wassalam da wanda suka bi shi me suka yi Allah ya yabe su halarci a yi koyi da su abinda suka yi bara'a suka yi da dukkan al'ummarsu gaba da iyayensu kakanninsu da wasu kowa da kowa suka ce mu da ku wa maza bai na bai da kuma adawa tuwar mana dawo abadan suka ce adawa da kiyayya ta bayyana da kamun mu da ku har abada ba za mu ƙara zan ɗaya daga cikin ku ba hatta tuminu billahi ma sai ku yi imani da Allah shi amma yau kai ka lalace ya zama kana son kafiri kuma kana ba kanka wahala to yan uwa ne musulmi idan yace zai sa kallon baro a gaban sa ko kallon wannan wasannin da ake a turai ai ya shiga uku ya kullun shi ne baka ba ake Allah Allah kare so da haka kenan ya kamata musulmi ya san da cewa san arne musamman so na hakika wanda in ya samu abin wani ciki kana wani ciki in bakin ciki ya samu kana bakin ciki na shi to wannan so na hakika ne kar wa ta shi ranar gobe kiyama annabi ya ce wa almaru ma amon ahabba yau mai kiyamati mutum yana tare da wanda yake suna na kiyama kar ka fito da kabari a gama ka da katon arne a haɗa ka da shi a ɗaure ku da sarka Allah kare shi yasa in za ka so ka so bayan Allah na gari shi yasa magabata suna sawa ‘ya'yansu sunayen sahabbai tabi'a nake muku bayani suna sa sunan ta- sahabbai kuma suna zama da ‘ya'yansu suna gaya musu wane da sahabbai sai su zama yaro ƙarami ka san sahabi wane sha shi ai abokin annabi ne gashi kaza kaza su gaya musu da yaro ya tashi a zuciya ya san sahabbai amma yau an tura yara sai yan baro yaro ɗan shekara biyar shidda yana goga wai an san riga ɗan baro a wani musibar ce sauraka milisarci wa'inda mutane mu ƙi su mu kyamace su shi za ko kaje sayan riga an gagara ko sunan ɗan baro kaka saya ko hoton ɗan baro ko sunan ɗan baro kaka saya domin ne dan kana je ya kai ka matsala a gobe kiyama ya zama kana ƙaunar shi halaka kana sayan rigar shi yanzu da za ga riga an sa abubakar da ise kuma an zazzauna ɗan balo ka sa to kayan kiyama ta ce a rabaka da abubakar da haɗa ka da ɗan balo Allah kare so da ka so in dai ba da mumini ba kan da mutum ya rai so wani ba dukkan kafirin duniyar na Allah ce a makiyan mu ne kuma bai kadi ba ko da mutum kuma kaɗan kaɗan ai tana bayyana kuma kalima ga ko na yanzu laraba misali zai kulla kawance da su shekaru masu dumbin yawa suka ajiye su a wuraren su yanzu yau ga yanzu jawo musu matsala dalilin su ana bugun su ko ba wani zaka dauki ko kwara daya kaga sun goce to kenan abin da za a ce musu bi rabbikum siku la bil ibadi fa innahum bata'un an al iqmasi in azlama al khatr in za ku amintu ku dogara ku dogara da wani ku Allah ta'ala ba da bayan ba wasu bayi na Allah domin bayan Allah ba sa kawo ku ɗauki lokacin da matsala ta tashi duk wanda zai dogara dogara da Allah ko kana gani wanda yana da ƙarfi yana da kaza ya Allah ne ke bada ƙarfi zai kaskantar da shi kuma da kai da jikin kaskanta gaba ɗaya kamar yaro ne wanda zai dogara da tirishe a cikin karas shi kaɗai baya ɗaukar nisa kullum shi nan da yake yi a gama shi da firimi in aka ce za a yi jarabawa ko bakko wani abu diba yake ga wai ban bukasun yi waye a magauce shi da an ce fure mai zanen kwarki kaza sai murna daga shi kare da wani dogara in ga aiki ya girma sai ka zo kuma a raba karshe ne ko a kawo wanda zai hana ka ko kallon harafi ɗaya baka yi ba wajen sa kuma kai kuma kai ka dogara da shi kuma aiki ta shi duk wanda zai dogara dogara ga Allah sai Allah ta lake cewa walau kanu a ba a waɗannan mutane ko da iyayensu ne in sun saba Allah da manzo ba za su su ba au abuna ahu ko yayansu au ikhwanan ko yan uwansu au ashiratan ko danginsu duk matsayin mutum da kusanci shi na jini da kai in dai saba Allah da manzo ba kai ba shi in dai kana so kai daraja da kima a gurin Allah to ka ki wannan mutum kinsa a zuciyarka da a aikace matsayi ne a gurin Allah shi yasa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da mu'minai na zamaninsa Allah ya yi su har ya ce ayi koyi da su saboda sun kulla bara'a da su da waɗannan mutane kuma ka riba ga lokacin da aka yi yakin badar aka kama bursunan yaki kafiran makka aka kama bursunan yaki an nemi shawarar sahabbai akan yadda za a yi da su umaru da kaza ya ce ni shawarata tun da makiyanmu da sun hutu neman kashe mu kare abin da za a yi kowa a ba shi ɗan uwan shi ko mai ruwan kirki ka sassa na shi don ya zama ban mu ba su amma Allah da ikonsa yake Allah ya kaddara wa'annan bayan Allah a wani lokaci ba za ka shi su sai aka dora musu fansa amma sai ga ayata alƙur'ani ta zo ta kuka ta yi goyon bayan shawarar ta uku da ma haka din aka yi ma ka annabi na an yi kullu lahu asra hatta yusila fil ard to saboda haka babu kai babu kafin kuma duk mutumin da ke da hankali ku tsaya ku yi nazari a yau in je mutum kana son shi masoyi ne na gari masoyi na ƙarshe wanda kake so to ina ga duk wanda za ka so sai wanda yake so duk wanda ya kulla adawa da shi ya kulla da kai a haka ake ko a nan duniya ma da ana da soyayya ta ƙarya ake kulla kawance kuma wanda wanda ya kulla kawance duk wanda ya taɓa wani ya taɓa ni to amma kuma yanzu kai ka ce kana san Allah da manzo kana san sahabbai kana san yan wanka mu'mini kuma ka kulla alaƙar ka da kafir kana san kafir a musulunci kafir ba a yarda da shi Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم yace kada ku riki wanda ba musulmi ba ya san sirrin yace su a kullum suna gurin abin da za ku shiga matsala yanzu wani ba yaki wani yaki gashi wutar ta tashi a kasashen laraba yanzu wa'annan makiya Allah su suka musu dalilin haka ne amma ko mun rasu sai Allah ce kadu ba da tilbaza'u min afwahi yace adawar da ku musulmi ta bayyana a bakin su masu wani yace to abin da suka bari a baki karami ne wa ma tukfi sudurum akbar abin da kirjin ya koye na kiyayyar ku musulmi shi yafi girma duk kafiri bai san musulmi kuma ku diwa ganin makwatan mu yan uwanmu Najeriya suna zaune da mutane yan ƙasa ɗaya kamar yadda mu alhamdulillah da ke muna ƙasar mu duka musulmi amma ran da wani rikici ya tashi sai ga makwabci ya fara tsarar saboda mai saboda addini ya raba ku diba ga yadda fitinu suke tashi daban-daban a cikin su kuma ku diba ga yadda ake faɗan addini akwai lokacin da aka zo wasu bayan Allah suna sallar juma'a aka zo gaba ɗaya aka shi wa'in bayan Allah to ya kuma yanzu wanda bai isa ba aya gare mu akan cewar kafiri ba kai mashi me za ka ishi me zai baka me zai kulla maka a nan duniya bari a lahira ko a nan duniya ga kafiri ya maka wani abu akwai wata manuwa yanzu shekarun baya in aka ce muna buƙatar wani abu a suka dan bada bashi suka dan bada wani dan taimako amma yanzu ai gashi da aka da aka ce wanda taimakon da bashi ai duka cuta ce yanzu da aka kore su gashi ba mu neman taimakon nasu ba neman bashin nasu amma ya ko kokarin suke da Allah a zo a gyara a komo a ta yi tare to me yanzu kai kana tsammani wannan kafiran in bisa amfani da za su komo mulki me za su yi da kai amma daga cutar da suke Allah kaɗai ya zanta da cewa Allah ya nuna al'ummar musulmi sun fara ganawa irin cutar da aka mu a shekarun baya kayan ka ne amma ka zama to kamar almajiri ne an baka an ƙasa maka a hannu ke ne a gidan ka da hoto ka kayi ko kai ka zama abincin amma wani ya zo ya zuba tuwon amma kai ya baka hannu wani irin wani kan ce wuce wani shi sa kafiri ba kai mashi makiyan mu duniya da lahira ko anan duniya ba ma san su ba ma kaunar su ba ma bakin cikin duk wani bala'i ya faɗa su amma wallahi in dai dan uwa ne musulmi mutum ɗaya ya samu tsara wallahi muna bakin ciki duwan ga labari ake bamu yadda aka yi yakin badar amma kullum an faɗi sai mun yi murna saboda an kashe su Abuja da an faɗi yakin bazan sai mun yi murna amma aka faɗi yakin muka ji an kashe su a bai rabi a baci me yasa saboda wannan kafiran ba gama mu da su su ko waɗannan musulmi ƴan uwanmu ne in suka ci nasara mu muka ci nasara har yau muke wa Allah godiya me yasa an muka je mu aikin hajji ko umara a wannan dawafi uku na farko muke sassaka muna ɗan gudu gudun da wannan gudu asali wata kyauta ce da aka yi wa annabi da sabansa da aka nuna wa mutanen maka suna cewa wai sun je garin madina yunwa da talauci yaran nasu ba su da ƙari sun lalace wa ne kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa in ya zo ya gudu da sassaka su ba su zauna shekara ta bakwai da hijira an zo an yi zukulun an zauna ana jiri a kasa abin su zo da gaske suke dawafi sai sai kawai duk wanda yanzu kawai ya fito da kuma to ina shi da gare su to kaga wayancan aka wani amma mu hada muke muke wannan mu muna godiya ne ga Allah abinda aka wa wayancan saboda yan gumu to karka sun kafir ka kulla alawar dukkan kafirin duniya gaba ɗayan shi to sai Allah ta'ala ke cewa ula'ika kataba fi qulubihim al-iman waɗanda suke da wannan hali na kin dukkan kafiri da san duk inda musulmi yake su ne waɗanda Allah ya yawa wajen ta imani a zuciyarsu wa ayyada hurguruhimin kuma Allah yana ƙarfafa su da wahayi daga wajensa da kuma taimako daga wajensa kenan Allah ta'ala yana ƙarfafa waɗannan bayan nashi masu imani da abin da ke sauka akan annabawansa na daga wahayi kuma yana ƙarfafa su da taimakon da ke basu kuma a ƙarshe ku wa ga ‘yan uwa dalilin imaninka da Allah da manzo da ƙin maƙiya Allah sai Allah ya ce wa yudkhilu hum jannatin ashe sakamakon wannan aljanna ake samu in baka yi ba hankali ka gama gomar mukhalafa an yawa kanka za ka samu rana Allah zai sanya su aljanna wanda ƙorami suke gudana a ƙarfan kuna don zuwa da na madara bana a cikin aljanna wannan ƙoramin banda Allah ba wanda sun yi su duniya ba ta su fara hanyar ci gaban da za ta ga irin wa'in abubuwa kuma suna dawwami har abada a ciki babu mutuwa babu tsufa babu matsala yan uwa an ba aljanna bai naka samu wani Allah ubangiji ya yi mana dashe da ayakuna na gari kuma Allah ya samu dukkan abin da za mu yi dan Allah kuma Allah ya karba mana Allah ya sanya mu cikin bayan sa yan aljanna wallahi uwa babu wani sakamako da ya wuce aljanna rayuwa ce da babu rayuwa irin duk wanda ya bashi aljanna to an kare baka duk wani abin da za shi yasa in zai in kiyama ta yi za a samu a cikin mummunai 'yan aljanna wanda ya fi kowa shan wahala ya uwa ya kuke tsammanin za a gwada maka wanda ya fi kowa shan wahala ya kuke ganin shi wannan a ina ne yake a cikin ƙasashen musulmi ya kai ƙarshe wanda yake ƙarshe a wahala ko wace irin rayuwa ya bawon Allah ne amma da ke mai imani ne ya je lahira da an sa shi aljanna sai ya masa tambaya ce wai wace irin wahala ce kun san ai ya kai karshe a wahala a duniya ko a talauci ba ta rasu a wahala ko mi matsala ta rayuwa ba ta rasu sai a tambaye shi wace wahala ce ka gani a rayuwar ta duniya ya ce ko daya tun ya mace shi ya sa daɗi ya kamanta wahala da ta wuce a baya kuma wahala ta manta daɗi da wuce a baya kaga wannan shi daɗi ya mantar da shi ƙil wahalar da aka sha ta nan duniya zai ce Allah ni ban taɓa ganin wahala ba duka wannan tabar ce wallahi da za ka zo duniya tun da ka zo baka taɓa samun daidai sisi ba wahala kake kullum ta rayuwa har ta mutu in dai ka samu aljanna wallahi ka kare ba za ka taɓa tuna ba ba za ka ga ja'a su wani kun more a duniya kuma gashi yanzu kun zo yanzu kun shiga aljanna a nan duniya kaɗai za a yi wani amma an zo lahira ba a tuna ɗan more yadda aka yi annaba a duniya shi sa karka yi raka more a kan haram yawon da ya more a daɗin ma ba zai tuno shi ba aljanna domin a duniyar ana daɗin kyami shi kaɗai morewa ta duniya ga wanda ya samu da wanda bai samu ba ana duniya ne kaɗai zaɓa amma in aka ce an mutu to an gane ba wanda zai tana wannan gore a duniya babu more dan abu ne mai kiran komai ba to haka nan za a samu a kafirai wanda ya fi kowa jin daɗi ya kuje gani ya fi kowa jin daɗi ga arziki ga mulki ga wani ga lafiya ga wadata kome ya samu amma da ke arne ne kafiri da an tsoma shi wuta sai a tambaye a cewa in daɗi da ka ji abin ce da ɗaya mata wajen daɗi ba ya manta duk da inda aka ji ana duniya an manta shi saboda ga babu sakamako da ya wuce aljanna ubangiji Allah ta'ala in muna ce da wannan gida suna da wani har abada kuma radiyallahu anhum wa radu an ga ƙari kuma Allah ya yarda da su wannan ba ƙaramin abu ne idan ‘yan aljanna suka shiga aljanna rana ta gobe kiyama kowa ya ga irin gidajen da aka mushi wanda yake koma baya wanda muke ta da hausa wai darni sai dai kuma aljanna ai ba a ce ba darni amma shi ne na ƙarshe amma za ku ji arzikin na ƙarshen linkin duniyar nan sau goma mutum da dukkan arzikin da ke saman doron ƙasar da gidajen nan duk gaba da wani abin da ke cikin duniya mun sai an linkawa na ƙarshe sau goma yan goma da irin sakamako ne a aljanna wai na ƙarshe ne samu duniya wa sau goma to ina sauran yan aljanna wanda a cikin miliyan ko biliyan nawa za su shiga aljanna Allah sani Allah bai samu cikin su amma kuma wai na ƙarshen shi ne ke da linkin duniya sau goma wani irin arziki ne yan uwa yanzu dan Allah mu da shi aka yi mu wanda yake na karshe a arzan za ba shi da magana gaba ɗin da na ta na ya ca to sai aka ce ba ma Nijar ba ba ma Afirka ba ba ma Europe ba ma a duniyar ma ba ita ba aka ce linkin duniyar sau goma wannan na karshe ke yan uwa akwai arzikin da ya wuce wannan arziki yana nan a dabci a aljanna a tare ba mai karewa ba ba mu matsala aljanna Allah ya tana da gaban shi masu imani shi yasa waɗanda suka fahimci haka suka tayi cikin wajen aiki na alkhairi sai da Allah ya kai su ga wannan wuri da matsayin da suke neman samun gida a to sau da haka sai yan aljanna suna cikin aljanna an sa su sun ga sakamakonsu sai Allah ya musu tambaya ce ba zan ba ku ba abin da yi wannan to ga wata kyauta yan aljanna za a ba ku ta fi wannan abin da ko samu su ce ya Allah shin yanzu akwai wani abin da yi wannan Allah ba ka haka ka huskar mu ba ubangiji Allah ta'ala ba ka ba mu kaza ka mu kaza ba yanzu Allah ko wani abu da shi akwai abin da yi wani sai ce uhillat lakum ridwani fala asfatu alaikum abada ce la yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba kun san me yake yi wannan ana nufi wannan arziki da ka gani har abada ne na kai kuma matsala har abada babu kai babu ita wannan arziki babu canza kuma baka mutuwa baka tsuwa akwai abin da yi wannan ka san ai duk wanda ya samu jin daɗi abin da yake jira kal wata matsala ta zuci yanzu ka shiga aljanna ba ga maka wannan kace kal a wata na kora ko a hujjar ko wata matsala ta wani sai a ce ba to babu matsala babu rashin lahiya babu matsalar rayuwa babu wani aiki da za a saka iko ka ne kuma wannan arziki da zaka ci ba noma shi ake ba ba sai an shaji wuya ba ka je ka gona ka sha wuya sannan ka samu ko ka je ma'aikata shi sai ta rayuwar duniya gaba ɗayan ta ai wahala ce kuma abin da zai baka mamaki don ga duniya wahala ce wai mai wahala in dai na ɗan samun ɗan wani abu shi ke binge mutane yanzu misali ai mu ki ba a ce kada kullum in gari ya waye ɗaukan kuɗi za a baka baka aiki kawai kana kwance ko amma wai yanzu mutumin da za a ɗauke shi ya je yana aiki tukuru in wata ya mutu a bashi kuɗi sau yanzu shine abin burgewa a cikin jama'a sauran kuma abin tausayi kenan wani ya nuna maka cewa ashe rayuwar duniya wahala ce saboda yau in babu wani ɗin baka samu komai ƙarshen amma ita a kiyama babu aiki ba a zuwa komai ba a yi hutu ne kaɗai to ina za a yi aiki a nan shi yasa duniya gidan aiki ce ba gidan barci ba ce shi ne mutane yan wannan tarawihin da ake mutane kusa iya akwai wanda za ga wai masallaci da zo ga kusan sau amma ga wasan wani sau kare saboda tsabar kasara sai mu ce kashe ka barci kai daga can gidan barci an ka shiga aljanna in ka kwanta barci in kana so kace sai ka shekara baka motsa ba wani zai maka magana ko ba barcin gajiya ba irin na wahala na duniya barci na jin daɗi sai yadda kake so za ka yi kuma a aljanna rayuwa ce ake ta wuce dukkan tunanin mai tunani duk wani abin jin daɗi an tare da shi aljanna kuma can ban matsala kaga munan aka tare da abin jin daɗi akwai matsala yanzu a aljanna akwai abubuwa na hawa na jin daɗi in anan duniya ne ka ce to akwai haɗari a yaci ko jirgi ka wasu magana tana kana ji a samu matsala in abinci ka ci akwai matsala kana je a samu shi lafiya kai ko kwaruwa ta ishe ka wata rauka da lahiya karo kana ci abin za kwaru idan ka yi sha ka yi ta hawaye ka yi ta atisha abincin ba wata da kanka ko ka ci abincin ka gaba ya iya zama a cikin kamar sai ya mutu rayuwar duniya ke matsaloli ba sa kare shi yasa kowa ya kamata ya gane ita wannan rayuwar duniya da kuka ganta babu wani mahaluki da aka yi shi wanda bashi da matsala cikin da babu shi dan kar ma kai tsammanin su wani daɗi suke ji kullum kai ka gace wanka ba kai maka jin daɗi ka ji gode wa Allah kullum kuwa Allah godiya kowa iya da matsalar shi da ba da maka takwa in kun ga maka tashi wallahi ka tashi ka zauna an kana kwance saboda kowa iya da matsala a rayuwar duniya ko dan gote kuma dan gote ne ai mai kuɗi ne ko to wallahi da za a ajiye maka dan gote nan ya fara zana maka matsaloli na rayuwa wallahi sai ka yi mamaki shi yasa a kowane lokaci wani mai kuɗi da ya shahara aka ce a garin su tsaba shahara a lokacin nan kusan dai mai samkewa abinci na ci a lokacin da babu ya shi amma ya ce in ya ga ɗan dako birge shi ke ɗan dako ya ce in ya gani birge shi sau da ka ce nan dan an nuna muku cewa karka ga ka kalli mutum ko ya samu arziki da jin daɗi yake kai maka jin daɗi ko ga mutum ya samu mulki ka ce a jin daɗi ke kana kafin ya zo gari sai an yi kwana uku ana turo jami'an tsaro an yi layi ana gina shi gare zo kai kana ga jin daɗi yake a'a abin da yake cikin na matsaloli ta rayuwa wallahi wani sai ya sha magunguna ke iya barci kuma kai kana nan kana shi kamar an ba da labarin wani bawan Allah abokinsa tun suna hana suka rabu kadai bayan abokin ya dan samu abin duniya wata ran kawai sai ya gan shi yana tafiya ya gan shi gane shi tsaya ya roke shi a mota suna tafiya suna hira da shi ya kashi gidan shi da ya je ɗauko abinci suka ci kawai daga ci wannan abokin na talaka ne kawai ya ware shi kamar ci kawai ke kallon shi na amaki kai da kwanta kawai da kwanta kwanta barci ɗauke kan ba wani ma ba ƙarfina ba yanzu ko da gida da kun kwanta ba barci ke ɗauke kuma da kowa Allah godiya akwai jama'a da yasu awa hudu su yi barci ba wallahi wani wani ya gari ya waye bai barcin ba ko matsaloli ne kuma amma dukiyar da mulkin da duk gashi an samu amma matsalar rayuwa sun hana a yi barci kai da ka ci tuwo kawai sai barci dai ka tuntare ba ka da wani matsala shi yasa kowa Allah godiya wallahi kyautoci na Allah da suka lullube mu basu da iyaka musamman in uwa ka duba ga lahiyar da Allah ya ba babu abin da kai lahiya in dai ba imani bane in dai a na duniya ne babu abin da kai lahiya saboda in wahala sai wahala arzikin zaka bai ka nemi lahiya shi yasa mutum zai tashi ya bar garin shi ya tafi har turai don neman lahiya Allah ta'ala ya ba mu lafiyar da daga garin ma ba za mu wuta saboda ba karamin rahama ba ce Allah ya baka lafiya sai ka samu damar yin ibada duk zaman da muke a wannan wuri wallahi wannan ni'ima ta lahiya ta ka ta sa haka yau inda baka la baka muka duk wanda aka sa ya samu matsala yanzu hannunka ɗayan yaki motsawa zaman da muke baka iya tsakuri ba kare karatun nan yanzu zaka tashi gomba inda zaka yi hanyar sai wajen likita amma Allah ya baka lafiya gabobin da suke jikin ga kowane na aiki na'urori na jikin ɗan adam masu yawa kowane na aiki kuma da kariyar allah suke aiki da allah ya janye kariyar shi kowa matsala zai sama shi yasa tukka da kuke gana zaune allah ne ya ake zaune lahiya da ya taɓa ɗan adam babu lahiya in ya janye kariyar al'umma ko shiga uku wannan ƙasa da muke zaune lafiya yanzu wanda masallaci wanda muke zaune shekara da shekaru ga shi lafiya kalau to dukkan waɗe kyauta ne ta allah da an girgiza kasar da ba abin da za a gani komi zuriya zai kasashen da suka yi gini na bishon da bishon in aka girgiza kasa za ga kamar biskit gini mai irin wannan karfi zai da zuriya da kasar biskit ina wannan lakata amma allah ta'ala cikin cutarsa da rahamarsa yake kare mu da wa'in nan matsaloli to mu yi wa allah godiya allah muna maka godiya kuma dukkan kyautoci da ni'imomi ga allah da ba su da iyaka muna godiya a kansu muna roƙon Allah kuma ƙari akan kowace ni'ima ta shi daga cikin nimomi da ya babu ulaika hizbullah Allah ce wannan sune jama'a ta Allah akwai jama'a ta Allah can wanda an ce kungiyar shedan saboda kuma kai ma kan kankan ne mutanen duniya ka san akwai na Allah akwai na shedan ta haka ne ko kuma shi ba shedan ya san akwai na shi akwai na Allah shi yasa ba da kaje ce inna ibadi laisa laka alaihim sultan eh yake cewa illa man tabaka bil milawi yake cewa illa ibadaka minhum mukhlasin sai Allah ce inna ibadi laisa laka alaihim sultan ta amma bayi na Allah nagari su ne Allah ce hizbullahi kungiya ta Allah ala inna hizbullahi lalle kwa jama'a na Allah ko kungiya ma ta Allah wanda suke bin abin da Allah ta'ala ce a bi su haru da abin da Allah ya hana Allah ce humul muflihun su za su samu rabo duniya da lahira duk mai so ya samu rabo a nan duniya samu a gobe kiyama to ya zama to cikin jama'a na Allah su gaba ka zama jama'a na Allah sai ka tsaya akan abin da Allah turo annabawansa kuma ka yi dan Allah sannan za ka zama to jama'a na Allah da ka saba haka ka zama kungiyar shirin Allah kare ta bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب to sai wannan eh, sabuwar sura ta mu, suratul hashar Allah ta'ala ya bude wannan sura da tsarkakewa zatin sa tsarkakeke yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard yace suna tsarkake Allah suna tasbihi su tsarkake Allah waɗanda suke cikin sammai da ƙasa idan muka diba bayan allah da suke saman doron ƙasa wanda ba sa magana sun lullun ka ɗan adam jin da ke magana kiya shi ma yana wa allah tasbihi ƙadangare ma tasbihi yake ƙuda ma tasbihi yake dukkan mace zai kowa saniya akuyar gidanka ma tasbihi yake amma ɗan adam zai rika boko yana ɗaga kai shi bayyayi da kayan da baka yi ba allah ya rabu yake kadiba teku kifin da suke gaba ɗaya tasbihi suke wa allah itace wannan tasbihi suke wa Allah inuwar kama hatta inuwar kafiri kai ka ki tasbihi ko ka ki sujjada ga Allah inuwar kama Allah ce wannan karkata da take da gaba da yamma yace sujjada da sujjada take wa Allah kuma sama gaba ɗaya su san fursan ne a sama kowa tasbihi yake a Allah kenan ana wanda ba ta tasbihi ɗan tsirari a cikin mutane ne kenan da mutane da aljannu su ne aka samu wanda ba ta tasbihi to in ga kalli wanda suke tasbihi abliyan wanda ba za tasbihi ba su ba su gane ba shi yasa nan aka ce sabba lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima gwani a cikin aikin sa wanda duk abin da yi akwai hikima cikin sa sai Allah shi da mai dadi da mara dadi akwai hikima na'am kai ba abin da ka sani sai dai ka ga abin da ka iya kasance amma shi Allah komi a ƙwarin ke abinsa ba Allah ba ki da haka so sai Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da ya kasance a garin madina na daga alkawari da amanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla don a zauna lafiya da yahuda da suke garin madina akwai ƙabilu guda uku a garin madina da yahuda akwai banu nadir banu kainuka akwai banu ƙuraiza wannan ƙabilu duka yahuda ne kowa ya san da cewar dai a bayan allah babu wani la'antaccen tsinan ne kamar bai hudu lalle ba a ce ba ba samu amma kan ka samu imani ɗaya a bai hudu to wallahi a nasara ko a kirista ka samu dubbai isa allah ta ga talijanna a shaddan nasi a dawatan للذين آمنوا اليهود والتدنيا بمكي مسلمين كم اليهود والذين أشروا يتسي ولا تجن أقربهم من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارى أنا سارى عن إدامة وإن مكي الله يهودا suna zaune a garin madina kafin allah turo da zara sallam hal alfahari cewa larabawan garin madina cewar idan allah ya turo annabin karshe za su yi imani da shi su yaƙe su amma da Allah turai da zaga ba bai hude bane dan uwan su kadai hasana ta shiga hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum haq to wannan yahuda da suke garin Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi an yi sulhu da su an yarjejeniya da cewa ba za su yaki annabi ba shi ma kare yake su kuma ba za su kama wani yake su ba shi ma ba zai kama wani yake su ba kuma idan wani abu ya tashi aka wada garin Madina tunda su ma a garin suke su ba da su za a kare gari an yi wannan alkawari to bai hude ne dama kawuri gaba ɗaya ba mai alkawari a cikin su duk gaba da Allah ce inna bala imana da gaba yana da ko ɗaya duk gaba inda kafiri ne ba da amana ko daga garin karka sai Allah da magana hashi duk gaba inda kawuri ne duk ɗaya suke kuma wallahi ko a garin na gani baki ne inda kafiri ne wallahi ba ba in ka ga mun karɓi ka hatta tuminu billahi ba sai ku yi mani da Allah amma in kafiri ne wallahi in bai zai samu kafiri ba ko aka wallahi ko kasa za a girgiza ta yi kasa da su gaba da Allah ta zabi ta lafa mai bayan wani su a Allah wani kullum ba abin da suke saurara ba da musulmi sai musiba su sau da haka aka yi wannan alkawari to da ba su da alkawari ba a je ko ina ba sai ga kabila ta farko ta ci ta ci amana kuma waɗannan mutane wai an yi wannan alkawari da su suka zo suka kulla kawance ta ƙasa da munafukai su kuma wannan munafukan suka musu alkawari suka ce idan aka hudda ku da garin nan wallahi ga yadda mu ta tare ko wanda ya sai hudda ku kuma in aka yaƙe ku za mu ce maka mu aka zo aka yanzu ya aliyan ta ƙarya da ƙasa irin yadda ake yin zai zama a duniya yanzu ma aka ji aliyan ta bayyana kwanan bayan Allah wannan larabawa yan uwan musulmi wannan makiya Allah suka musu barazana suka suka kyale su aje sansani dalilin su ana bugo su ba muna goyon baya a buge su a muna bakin ciki da suka yarda da wannan arna ba abin da za su musu da ma kudin suka hada suka sayi kayan yaƙi suka ajiye kama za da ya alheri amma yau da aka zo ya aka yi sallama musu sha suka yi ba mu muke kare su yan zanzan da zama yana kare su yanzu sai da su su kare su ba ta iya kare su shi ya sa to kare ke da maki allah kake amana shi to yanzu in nan gwamnati da suka ci amana suna ga cewa in wani abin same su wannan wani suka musu alkawari za su taimake su to za ku ji a cikin surar a darasin mu in Allah da nasa su zuwa ko na goma kai ashe kwana uku muke da gobe to daga yau zuwa gobe zuwa jibi za ku ji abin da ya kasance za ku ga yadda magaurata suke za ku kuma yadda al'amarin zai faru a cikin wannan sura ta shi yasa Allah ta suratul hashar menene hashar ke watsa su da aka yi daga madina ta farko ita hashar ke to shine Allah ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahalin kitabi Allah shi ne hudda kafirai ma abota littafin Yahudawa min diyarihim daga gidansu a cikin garin Madina da awwal da hasha farkon hudda su da aka kore su da aka daga garin Madina suna zaune a garin Madina suna cin alƙawari Allah ya wa annabi umarni ya ce su yasu ya a hudda su a je gidajen da suka gina a je a ruguza yan uwa ka gina gida ba a kore kama ba a shiga jiran ka wanda za ka ce tana yiwa ta rabba kuma ka shiga jiran ka a a jiran a gaba idan ka ake ɗaukar diga ana rubuta shi ka yi gini mai kyau a zo duk a zunda ba kuma Allah ce daidai kuka yi ba Allah ba ce galacin da suka da dabi ne Allah ce yadda kuke so musulmi wanda ko gada ma ku sare ku zunda ma ka tsatin min nilatin aw tarakatu ma qa'imatan ala usuliya to bi iznillah wal yakuzir fasid Allah ce ba wai banda ba ce ta dukiya kan ku ce kai garga ta yi wannan dabi sun yi diya dabinan da ɗiyan za ta yi daga sama a duk da shi kuma a kawo ta afka shi kuma Allah ce kun yi a daidai saboda sakamakon cin amana ke to shi ne yanzu Allah ki ba mu labari to lokacin kafin haka ta faru wannan kabila sun samu ƙarfi a garin madina sun gidaje wallahi ga yadda suke ka taɓa tsammani za su wutar garin haka cewa zai iya hudda su amma me aka yi Allah ya hujja su ya sanya musu tsoro kada ba su suka kasa ya kata musu ba wanda ya nuna shi namiji ne bare ba a yi wani dan a samu dan abin da shi yasa dukiyar sa da aka samu ganima ta zama fayo ya baki aka buga shi ne Allah ce ma zanantum an yakhruju ku musulmi ku yi tsammani wa'annan mutane za su fita daga garin nan nasu gidan nan nasu ku yi tsammani ba yace su da kansu wa zannu annahum mani'atun sunuhum sun yi zaton gidajen da suke za su kare su daga Allah kamar yanzu wannan arnawa ne an yi dogayen gini an zo an yi makamannin kiriya an yi wa ne an yi duk gaba ɗaya Allah zai kyale idan Allah ya ga dama wallahi yana muku rantsuwa duk gaba ɗaya ba wai Amurka ba duniyar nan gaba ɗaya Allah ya ga dama wallahi sai gwal ta yi yawa babu ko a samanta makamar duka babu in kun ga wani makami an halma shi ya tafi Allah ya ga dama in ga wani ya samu mamin dabbatin illa huwa akizu in ga wani ya wani abu to Allah ya kyale shi saboda haka kar wani abu ba ka tsoro shi yasa ai Allah cikin hikimarsa ya nuna musu abinda suka tana na tare da na musibar ashe ta kasa jama'a suna da suna ne ba yanzu ne kun ga yanzu wanda zai ga cewa yanzu an yi bayanin ga irin ta mallaki irin wa'annan abubuwan da ba taɓa tsammani ba ko wani ya tsammani da cewar lalle ashe ta yi kari a duniya ko kaza tana yi wa ido a wako wani a ƙasa shi ma iyalai na mallaka in ya huta waje ba guji ashe yau ashe kafin gina gina tun gaba daya to wani al'amari ne na Allah dan ya nuna duniya abinda kake tsammani ko ba haka ba yanzu inda mutane sun taɓa tsammani ai haka sun taɓa tsammani inda mutane su samu wani kari musamman mutane suke cikin takunkumi amma sai ga sun mallaki abinda waɗancan suka mallaka kaga sai Allah ya sa wani azzalimi ya biyo na azzalimi kuma haka za a yi ta tahiya in ka bige wancan ke wani zo bige ka kuma duk aka maka a tattara kuna rabu wani yadda a yi shara wani abu sai Allah to shi ne Allah ke cewa fa'atahumullahu min hasu da min tasibu sai Allah ya zo wata inda ba ta tsammani waka zama fi kulubi muru Allah ya ji tsoro a zukatansu dalilin wannan yukribu na buyutan suna ruguza gidajensu da hannunsu da aidihim Allah ce wa aidil mu'minin mu'minin su ma suna ruguza kai kana kashewa musulmi yana kashe a gidan gari waje kashe kai ma ka san da cewa lalle an shiga cikin wani hali fa atabu ya ulil absar Allah ce masu hankali ku lura ku san da ba wanda zai ka baka dauki in ba Allah ba ku dewa ga niyyar wanda duk duniya kullum ake kaɗa mu ta can darne ko da an daga tutar darne ya yi ko mu ita kullum sai ga Nijar ta ce horon ta wuta kuma wallahi dole horon ta wuta wani za a ce Nijar ki kiyaye ta ce yankin wuta kamar da fir'aunu a nan musa na ga kiyaye ya zo ya ce ga fir'aunu magana a gaban mutane yana ka kiyaye ni kuma sai ya bar duniya ba abin da ya fushi amurkar mai karfin mai ta wani mutum ke wanda ya zaki ta tari aka tari ke da ni wa amurka aka tari ke amurka kuma wallahi dole ta mutu ta tafi amma kuma har kuna da kudi kuna da kayan aiki kuma ku tsorata da jan zaki ku yanzu ana nuna gwarzon shekara aka mata wallahi ba da jan gwarzon shekara wallahi ya kamata a mata saboda yau ga mazaje da kudi da komi da kayan yakin ma an samu amma kuma an kasa ka taɓa su ga wanda shi ba shi ba amma ya ce ya dogara ga Allah ya ce ku sai ku ba mu suka ce za ku ɗanɗana suka ce eh mun dogara ga Allah kuma me aka ɗanɗana sai a yi mutuwa muka yi eh kuma abu gashi aka ga cewar sauƙin rayuwar ba kullum ga ruwa yake roƙonmu ga Allah Allah ya saukar da alkhairin da kowa za ba shi haƙƙinsa ya zamanto a cikin ƙasashen nan namu ba wai ba a ce ma'aikacin da yawa gwamnati aiki a bashi hakinsa ba a dukkan ɗan ƙasa ko a ƙauye ke duk abin da za a ɗauno shi mishi ya zama to a ba mutane ilimi kowa ya samu ilimi a kyauta ruwan Allah kowa ya samu magani da likita duk abin da za a wa mutum a watsa ɗaya bakin kowa ko ina sai a rigira maka ai da mai kuɗi ne duk inda kuɗinka da ake cewa shashe gari ba ko yawan gana da kuɗi me ba a yi ba sai a kawo duk wani likita mai tsada a kawo shi duk abin da za a buwa ga mu ma ɗiyanmu a ba su dama duk wani ilimin da ake komun tsada shi je su a wasu kaɗa mu taken kokon bara ko duka cewa alhamdulillah kuma mutum da zai kaɗa mu kokon bara ba muka roƙa mu Allah muka roƙa sau da haka sai a waye gari talaka ma ya samu abinci ya samu lafiya kuma kada mushi mutuncinsa da lafiyarsa da tsaronsa a zauna lafiya a samu wadata a cikin al'umma alheri ya sauka a cikin al'umma abinda muke fata muke roƙon Allah su ma waɗanda suke jagoranci roƙon mu ga Allah ta'ala ya ba su adalci su tausaya bayan Allah duk mai haƙƙi ya ba shi su kuma Allah ya ba damar bayan Allah talaka su masu musu ɗara su musu biyayya zama lafiya to gari ba ga abin da ƙasar nan kuma Allah ta'ala ya kare ta in sun gulla bakin ci ma wayan kuruna wayan kurun lajiya ma an ce fituro kuma an furfuru kuma an ce an fata cike su to ka ba ga kwanan nan suka zo su ba dade ba suka zo abin bai ba dadi yanzu musu da jarraba ne sun kuma suka yan kwangila suna zuwa ai yan kwangila ne a baka kuɗi ka zo kashe kanka ka je ka gamu da Allah ba imani ba kuɗin bi ba ku ci ai kuɗi da ake ba mutane suna suna zuwa suna irin wani ta'asar kai da hankalinka da imani ka za ka ɗau makami da duka wani musulmi ka kashi a nijar akwai ba musulmi ba sojojin nan na mabiya da ake wani suna sallah da sojojinmu da gar kowa da ɗan ƙasa musulmi ne kuma wallahi in kun san yadda wa'annan bayan allah suke tsaya kan addini sai ki mamaki wani yanzu in ya ga mutum da iko da ta yi sai ya zama shi a aibata a lawa kamar inda kun ji a kullum suna fagen yaƙi suke buwa suna tambaya ta musulunci a yanzu haka nake muku bayani kullum ta duniya suna taka an tsan duk abin da za su kasi abin da Allah bai yarda wani sai tsammanin dan an sa rigar ta iko a lokacin da an samu matsala amma yanzu wani duk a wuce lokacin asali da ko ga iyayenmu suna kin nasara ma'ana suna kin a shiga karatu na boko na zamani da sauransu a lokacin suna da gaskiya in ka zo ka makiya Allah da suke koya karatun ko kafirai da suke koya karatu suna ba mutane tarbiyyar da bata musulunci ba su koya mutane shan giya da rawa da wasu abubuwa to yau duka abin Allah ya canza yau in ka zo ka wani zai karantar da kai musulmi zai karantar da kai yau a yau ne zai hana ka sa ɗan karatu da na zamani an wani maza da arna ne zuba arna ba duk an sallame su wasu ma sun mutu sun tsaye yanzu ɗan uwanka musulmi zai karantar da kai shi yasa wannan matsala ta da ta kau kuma wa'annan makiya Allah kowa ya ga abin da suka yi kokari da mu kadai ba abin da suka koya mu herawa aka ta buɗe samariya sai rawa son suka yi suka ɗauki hankalin muna rawa suna kwashe arziki ko kuna can gidan rawa kuna rawa su suna kwashe arziki sai Allah ya sa aka gane munafukai matuta ne sau da haka aka ce wannan abu koda yanzu ku duba kuwa wallahi ɗaukin da Allah ya ka ƙasashen nan namu kyautar da Allah ya mubata da iyaka a wannan ɗan shekaru Allah ya nuna mana abubuwa daban-daban na alkhairar da saukar a cikin al'ummar yan uwa akwai abin da ya wuce fahimtar addini da kusan karatu na addini ma sai wani gaba ne da an zauna gurin karatu irin haka wallahi dai ba a shekara saba'in sattin ba wanda haka yanzu ka diba ga duk gurin da duniya ka samu shekara sattin da shi to ka diba yara suna karatu na addini ai shi tsara sanu suka sa suka ce ta ɓaci yau yaran da dama za a wannan suka fahimci addini ba akwai wanda ya ce yau kai wa'annan na sama sama ma da aka samu matsala da su kaka kuje gani yaran da suka taso cikin alkur'ani da sunna wallahi akwai aiki tun da wannan sare ta tare na shi ba wannan yara kan ba irin nasu ba suka yi kokari su koya mu ɗabi'unsu da al'adunsu komai amma Allah ya kama mu ɗauki dawa armi ma in za a yi da wuya a yi armi ɗari cis'in da biyar kin da ba a yi rawa ba a cikin shi armi ma da sa yi rawa haka nan ma a banza ake zama ana rawa ƴaƴan musulmi ba sa sawa a jiko ma kansu jin bakin bakin gwiwa haka ake sawa kuma a tsage haka ake yawo mace za ta zo kalas da da abin nan bakin gwiwa shi a yanke kuma kuma tana tsakiyar maza an su shi yasa zuwa ga mu abin da muke fata a kowace kalas tabul da namiji yake zaune araba da wasu ba yi a madarasa kowa a musa sau da wa'ancan magiya Allah sun tafi yanzu su kyale mu yi addini mai da Allah zai mu ma ne mun yarda kowa sai ta Allah Allah ya ka dauki ga al'ummar ya zama to ana kallon addini ana aiki da addini ana karanta alqur'ani ana karanta sunna kowa yana zuwa da karatu na addini da mata ta aka yi karatun matan ba ta aka yi kafirci in matan ba suna zuwa karatu har ihu ake musu haka aka kyale mata suke mutuwa da jahilci wai sai kin tsoho kin kai shekara sattin da wani abu wasu nan za a baki izinin wata tsohuwa za ta koya miki addini ita ma tsohuwar bata san addini wata zarga ce miki wai in mala'ika yankin mutu wai in mala'ika yanzu zai ce ba wa mai kwance tsakar daki mai kwance tsakar daki me ya ɗaya Allah me ya hudu gaba zai mu gusu da arewa me ya uku murhun na na wasu ma wai shi da karatu ko na addini a kura mutane amma yau Allah ya ka al'ummar musulmi ɗauki ya zama to ƴaƴanmu suna karatu na addini wallahi ba karamin alheri ba shi yasa muna roƙon Allah ta'ala wannan ƴaƴan namu Allah ya ba su tarbiyya kyakkyawa wannan abu da ake sa su Allah sa ya zama to shi za su kalla su aiki shi dan abin da ake samu na matsala na tarbiyya da waɗanda suke sako ko sako da tarbiyyar yaran su muna roƙon Allah shirye da mu da su gaba ɗaya kowa ya tsaye tsaye wajen ba ƴaƴansa tarbiyya su tashi ƴaƴa gaba ɗaya wanda suke ƙarƙashin Allah ya ce annabi ya ce domin alheri ya sauka cikin al'ummar kuma wallahi babu shakka kullum ga kalli wannan al'umma ta sai kai wannan saboda akwai canji ya wuce shi da sare da kanshi ya san akwai canji abin da ya sani a baya babu shi yanzu da gidan giya a garin nan wallahi bai da yanzu wani zai tsammani da mutanen garin nan in ka kasa mutanen da muke cikin garin nan yau kashi goma mutanen garin nan kashi ɗaya ne amma gidan giyar da yake garin nan a lokacin da ya lullunka gidan giyar da yake a yau gidan giya har ungoyin nan yanzu in ga gajiya ya dan bariki bariki idan ba kai shi ma duriya ake ya babu ciniki da a ranar nan duk gidan giya ce babu ciki babu ciniki duk kasuwa ta wata sau da haka yanzu kafin ka samu shahararren gidan giya a garin nan wala akwai aiki da ku ba su da iyaka in aka samu kuɗi da an yi salar kowa tsere na ake ajiye a shagiya yanzu zai ɗaiɗe ku su Allah shige ta su in wa Allah godiya yanzu duk wanda ya ɗau kuɗi mafi yawa zai je sabke da iyalansa kuma yana aiki na gwamnati ya fi ka rukun ma alƙur'ani da sunna ko ya zaka ci ai nasara sai sai ya yi bakin ciki ya yi ƙoƙarin ya kai bayan Allah irin abin da yake so na ɗabi'unsa sai dai wa ya aba Allah illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun Allah ya sai ga abin da ya so ba haka kasance akwai wata wani littafi da rage zagarsa da ke da littafi na tarihi iya ba da labarin matakin da nasaru suka ɗauka a shekarun baya a kan afirka suka ce afirka musamman mata baƙaƙen mata suka ce kafin dai kowa zai koma kirista kuma suka ɗau mataki a suka bi hanyar da kowa zai koma kirista da kowa faransa suka ɗauka a rika turowa shi yasa bature yana garinsu da ac da motoci da komi zai tattara ya bari a kashi lungu a ajiye shi domin ya nuna mutane addinin da ba na musulunci ba duk suka kashe kuɗi kowane gari yadda aka tura musu mai kira mutane amma lokacin da diya nan lokacin duk ba iya diya mu ma muna yara mu ma mun ga nagarin da murya mu ma akwai wanda aka turo ya karantar da mutane amma hali ba murya ko mutum ne bai samu ba saboda haka ana turo musu kudi suna ta kokari da za su ja hankalin mutane akan wannan addini amma shi ɗaya rayu abin ma da yau ya yi wuya na ji ko kudin su ba su turo mishi sai ya bude gidan hoto eh ya ji kenan sai ku gama yara sai ku gama 25 biyar ake gama ku hudu sai a zuwa ɗauke ku hoto kada ya ku zama gidan hoto kun sha gama ya ku gama dala 25 biyar dala 100 ake hoto sai ku iya ku hoto eh ne hoton amma da bai samu kuma a ƙarshe ma tattara ya bargar babu shi su sau da haka muna wa Allah godiya a kan kuma kafin da mulkin musulunci ya mulki ya lullu kaga Allah ya ce dama innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabili ya ce kafir za su kashe kuɗin su dan su hana mutane musulunci ya ce fa sayunfiquna za su kashe kuɗin summa takunu alaihim hasratan siyasara sun mai gudun kuma a cikin zai a kansu duka kowane Allah ya nuna mu mun yarda alkawari na Allah kuma duk abin da Allah faɗi haka ne ba a ce ko ina ba mu ina da muke zaune a zalatina kowa ya gani sun kashe kuɗin ba su samu ba bukata ba ta kuɗi ya zaune a sa kenan an kashe kuɗi a banza abu na biyu kuma abin da suka yi ƙoƙarin da cewar su mamaye musulmi abin da suka ga dama an rinja su har an kore su aka ce ku ƙyale mutane su yi addinin su yau ma baka isa baka zo ka kawo ta dokar ka dama da kuka yi gare ku ku ce kuka ba mu bashi sai mun ce da namiji da mace a gado laban da musulunci ya yi ma na gaskiya ba Allah wani raba gado ai daidai na araba kuma a a samu wasu mata da sun addini ba a rika ɗaukar za a fiye suna magana yanzu su sun zama to representan wa'annan mutane yanzu Allah sai ka ɗauki mu nemi bashin gaba bari ma har ka sai mana sai ka ba mu to ka yi abin da kake so duniyar ma gaba ɗaya Allah canza tunanin ta duka tahiyar duniyar ma Allah cakula ta duka wanda da suke haɗin kai tare da ga Amurka da Rasha da wayo duk ba haɗa ake ba da za a yaƙi Afghanistan duk ba ku haka aka haɗu ba kai yanzu duk gaba ɗaya ne ake ciki duka Allah ya fantsa ma kan yarba su to muna wa Allah godiya akan wanda kyotoci ba shi to ba da anwar da muka tsaya walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a in ba dan Allah ya kaddara musu ba cewa a hudda su daga garin abu rushe azu yaula nan ne da wani nan in ba dan Allah ya riga ya kaddara musu haka ba la azabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a duniya Allah ya kaddara abin da su za a musu suna su mai sauki ne a rubuta gidajen a kore su shine shine mai sauki wani aka rubuta gidajen da dukiyarsu aka yi a gaban su kuma a kore su to shi yasa Allah ce da tun daga nan duniya musu azaba irin yadda aka wa ƴan uwansu banu nadir bai banu qurayza wala hum bil akhirati azabun nar amma su ba ke daga wasu kai in kiyama ta yana ganin su azabar wuta wanda Allah ya ruwa wa'inda bayan Allah da muke magana akan su sun shekara dubu ɗaya ɗari ruwa da wani duniya suna cikin azabar da ake magana da sun yi imani da Allah ba sun mutu amma rashin imani ya gada maka musiba Allah kare kuma waɗanda suka yi alƙawarin da suka kasa cikawa da aka zo ana musu wannan abu ba wanda ya ce kara za ku ji ayoyin abu shi yasa wani cikin abiya kake cewa wahana ala sarati bani du'ayyin hariqun bil buwairati mustaqim a gaban kawayen nasu ake zuwa ana tara dabinansu ana afka musu wuta ana konawa ko musu sai bakala ya ce san ce in aka hudda sai su huta zai ko wanda hutu ko mutu dai wanda yi su sun musu ne shigo lija ake ta kome shigo shigo ba su shigo shigo ba su zalika bi annahu shaqullahu wa rasuluhu Allah ce wannan azaba da aka wa wannan wani nadir saboda sun saba Allah da manzo to ashe yan uwan saba Allah da manzo akwai matsala Allah kare mu saba Allah da manzo ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب duk wanda ya saba Allah to ya san da hukuma ta Allah ba irin ta kowa bace idan Allah ya kama bawa da hukuma to babu wata hukuma irin ta Allah kare mu da kama Allah Allah ya mana gafara gaba da to ina ga Allah zamu tsaya insha Allah kenan sai kuma darasi mu na gobe da kuma darasi mu da muke yi na bayan isha'i a masallacin Sayyidi subhanallahi wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم السلام عليكم da ta yana muna lafiya da ka ka eh muna eh ana karatu yanzu ka kuma ka tun biyar mai muna kuka kenan ka ku ba yin sai mun biyar mana karatu ma ne ma ne